الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkami tajwid a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun ɗauki babe na hukunce-hukuncen ra'un da kuma babe na ƙalƙala wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fasli na gaba wanda malam ya mai take da faslun fi bayani adadi makharijul huruf faslun rabewa baina ma madda wa ma ya'ti insha Allahu subhanahu wa ta'ala fi bayani adadi makharijul huruf wato a cikin bayani game da adadi na maftoti na haruffa na alkur'ani baki da saboda haruffan nan na alkur'ani da muke karantawa suna da kai mafita wanda kowane harafi idan ba daga mafitar shi ka fitar da shi ba to lokacin da za ka fitar da shi daga mafitar soban shi za ka fitar da shi ne akan kuskure ba daidai za ka fitar da shi ba to da haka akwai bukatar a ce mai karatun alkur'ani ya san makharij na haruffa ɗin alkur'ani as-su'al tambaya kam hiya makharijul huruf malam yace nawa ne maftoti na haruffa ga baki ɗayansu aljawab amsa hiya sab'ata ashara makhrajan alal mukhtar wato mafta ta haruffa guda goma sha bakwai ce bisa zance wanda yake abin zaɓa maganar da take muhtara ce wanda aka zaɓe ta a cikin maganganu na malaman tajwidi mafital harufa guda goma sha bakwai ce wannan shine ra'ayin da shekul ƙurra'i ya tafi a kai al'imamul jazari kamar yadda ya ce makharijul hurufi sab'ata ashar alallazi yakhtaruhu man ikhtabar wato maftoti na harufa guda goma sha bakwai ne wato akan wanda ya jarraba hanyoyi na maftal harufa ga baki ɗaya ya zaɓe shi da haka za mu ga cewa cikin malaman tajwidi wanda su ma sun tumbatsa a ilimin tajwidi za ga sun saba mashi zai muka ɗauka al'imamu shaɗubi ya shaɗubi ya Allah ta'ala jikansa da rahama kaga ai ina ga a ɓangaren tajwidi dai ba za ka yi ba magana a kan shi babban malami ne ya yi ya wake littafin a tasir na al'imamu dani to amma shi yana ganin cewa makharij guda goma sha hudu ne cikin waɗansu daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa makharijin huruf guda goma sha shida ne akwai kuma wanda suke ganin cewa guda goma sha bakwai ne wanda daga ciki akwai wani al'imamul jazari da imamul jazari yawanci yanzu littattafan shi suna daga cikin manya-manyan littattafai ummahat wanda ake koyan tajwidi a cikinsu kuma ake koyan kira'at a cikinsu aga yana da kwai addurra da kuma baiba wanda dukkanin suna magana akan abin da ya shafi kira'at ne ba kira'a ba mukaga yana da kwai aljazariya wanda ake koyan tajwidi a cikinta da sauransu wanda duk waɗannan ƙananan littattafai na ba su faɗaɗa ba kamar yadda jazariya ta faɗaɗa mun gane da kyau yawwara as-su'al tambaya kan mawdi'an li hadhihi as-sab'ata ashara makhrajan wato gurare nawa ne manya-manyan gurare guda nawa ne muke da ga waɗannan maftoti guda goma sha bakwai na harufan nan saboda akwai ummahat wanda a kowane a kowata uwa za a ga cewa kuma akwai reshishika a tattare da ita to akwai gurin da kuma uwa ce ba ta da yaya mun gane akwai kuma wanda tana da yaya rumkwas da yawa saboda yana ga cikin bayan Allah ma haka ne ko lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan sai ce me wa yaj'alu man yasha'u aqiman za ga wani yayi aure ya shekara 30 amma kuma Allah bai bashi karuwa ba la'alla shi ma anan za ga cewa akwai mafitar da uwa ce amma kuma banda abin da take fitarwa din babu reshe shika da yawa a tattare da ita karka yi faɗa a kanta kuma aljawab amsa laha khamsatu mawadi'a wato waɗannan mafitoci guda goma sha bakwai suna da kai gurare biyar kacal gurare biyar kacal daga nan ne ake fitar da su wanda za a ga akwai ashabul fami akwai ashabul halki akwai ashabul jawfi akwai ashabul shafataini akwai kuma alghunna na'am ya ce aljawuf akwai aljawuf aljawuf shine ciki daga ciki akwai harufan da ake fitarwa daga can mun gane da kyau waɗansu suna ganin cewa aljawufu shine a alhawa ana ce musu dama huruful hawa wato harufa na sararin baki kenan to aljawuf shine harufa na ciki su guda uku ne sune huruful maddiya harufa na madda su kadai ne ake fitarwa daga aljawuf sai kuma alhalku alhalku muna da kai mafita uku a cikinsa ko da ke duka zai bayani ba ma sai mun baɗe su ba za mu gani kowane in ya zo kan shi ya yi magana a kai sai kuma allisan allisan muna da kai wajen mafita guda goma a cikin shi sai kuma ashafatan labban baki guda biyu su ma kusan mafita uku muke da ana sai kuma alkhaishu a wato karan hanci shi ko muna da mafita ɗaya a nan ko tagunna yana ga waɗannan su ne manya-manyan gurare wanda wajen fitar da harufan alkur'ani aje fitar da su daga ciki to cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa aljaufu babu shi suke cirewa aljaufu wannan hurufin maddiya dinnan za ka jefa su ne ciki inda ya dace mun gane da kyau za ka jefa su ne inda ya dace a al'alifu da shi da alhamza wurinsu ɗaya shi ne a ƙasar halk mun gane da kyau aliya'ul maddiya da aliya'ul mutaharrika wasu lisan mun gane da kyau sai kuma alwawu alwawu shi ma inda yake fitowa daga yana ne wawu ne yake fitowa da daga wawu daga ashafatani kenan mun ga da kyau lishafataini alwawu ba'un mimun wa gunnatun makharajuha al-khayshu to shi ma dai wawun din badiya shi ma daga nan zai fita to sun raba shi sai sai zama to sun hammashe maftar aljawf mun gane da kyau ko yawwala as-su'al tambaya ما هي القاعدة التي يعرف بها مخرج الحرف wata ƙa'ida ce wanda da ita ce ake ganewa mafitar harafi da wata ƙa'ida ce wanda idan mutum ya yi riko da ita zai iya ganewa cewa wannan gurin shine mafitar wannan harafi aljawab amsa hiya an tusakkina alharfa aw tushaddidahu ana ce ƙa'idar da zaka kula da ita shine ka ɗaure harafi ka ɗaure shi juju yayi cucu autu shaddidahu ko kuma ka yi mai shadda ka mai ƙarfi ka sa mai ƙarfi wato dukhila alaihi hamzatul wasli sai ka shigar da hamzatul wasli akan wannan harafi din kafin ka zo da harafi din saboda in harafi ne wanda zaka mai da dauri kaga ba zaka fara da kan dauri ba to sai ka shigar da hamzatul wasli wanda ita kuma hamzatul wasli zaka mata wasli kasa ne kenan thumma tusidiya ilaihi sannan kuma sai ka yi kasage ka kashe kunnanka zuwa gare shi al-isra'u shine mutum yayi kasage ya kashe kunnen shi saboda ya saurari yanda zai kasance yace fa haythun qada'a as-sautu kana makhrajuhu wato a duk inda wannan murya din ta tsaya ta tsinke to nan ne mafitar wannan harafi din wannan shine kaidar da zamu kula da shi yanzu wani harafi muke so mu gane mafitar shi fa'un ko to sai ka doki habzatul wasl sai ka yi karfi akan fa'un din nan if if if if if if if if na'am ayi mu ji. yawa eh yawa if if na'am yawwala na'am yawwala sai wani harfi kuma gata malam malam yusuf eh sawun is is is is is is is is yawa hmm afun iqo iqo iqo iqo iqo iqo ba ba ba za mu ga cewa can wato a- alhanakul ala daf da makogoro kenan na'am sai wani harfi na'am eh eh eh eh eh eh biyu misra aka ne ko na'am babai ibrahim babai ibrahim ne ko kwana kake ji Hmm? na'am yawwala eh eh eh eh na'am Hmm, in ka ce eh eh eh na'am na'am sabin is is is is is is is is is na'am ain i i i i i i i i i na'am ya sa ai da hamzatun da anu idan suka hada a guri to lokacin za a ga mutum yana hada su duka yi musu fadar a- a- a- ainun musamman a uzu in mutum zai fara karatu alif alif wasu kenan shi zai daure harfin eh kenan shi idan sai daure harfin da shadda eh a'a in aka in aka daure harafi ai ba mai bashar da wai da shi zai ake gwagwa
na shadda eh shi zai daure harafi ko kuma ya mai shadda Mm. saboda al'arabu la ta la ta bi sakin na laraba ba sa fara eh, ba sa fara kalma da ɗauri dole sai ka kawo harka sannan sai ka yi ɗauri magana da kyau to ya za a yi ka fara ma da ɗauri ya ne za a fara da ɗauri eh eh eh a dan fara da sukunin magana eh eh eh a fara da kafin a mata sukuni
ba da ganin kaza a to da اقتربت الساعة وانشق القمر يولا mun gane da kyau na'am na'am malik ba magana to na'am as-su'al tambaya mal makhrajul awwal wa kam harfan yakhruju minhu wace ce mafita ta farko sannan kuma harufa guda nawa suke fitowa daga mafita ta farko aljawab amsa al-makhrajul awwal al-jawf mafita ta farko shine al-jawf ciki daga nan wa yakhruju minhu thalathatu hurufin al-alifu wal-wawu wal-ya'u as-sakinat wato harufa guda uku ne suke fitowa daga nan alifi da wawun da ya'un waɗanda suke ɗaurarru ana ce da su huruful maddiya wato daga nan ne suke fitowa lokacin da mutum zai karanta ƙwala idan ka ce ƙo ƙo za ka ji har cikinka wani ɗan abu ya ɗan tashi to wannan alifin ɗin na almaddiya daga can ne zai fito قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ومعي صبرا من قال ذلك يوكو يولا هكذا يأون قالوا قالوا أإذا ضللنا أإذا متنا سيكم ياء قيل قيل قيل وقيل اليوم ننساكم يوه to shi aljawf mun gama da shi aljawf dama mafita ɗaya gare shi aljawf na'am sai kuma as-su'al tambaya ta gaba mal makhraju thani wa kam harfan yakhruju minhu wace ce mafita ta biyu sannan kuma harufa guda nawa suke fitowa daga mafita ta biyu aljawab amsa al makhraju thani aqsal hal ya'ni ab'adahu wato mafita ta hu- ta biyu shine aqsal hal wato ƙasan makogoro yani abin da yake nufi da aqsal halqi shine ab'adahu mafi nisan makogoro wa yakhruju minhu harfani harufa guda biyu ne suke fitowa daga nan wa huma alhamzatu wal ha'u shine akwai alhamza da alha'u daga can bayan ka fita daga makhraj ta aljawf sai kuma ka zo alhal alhal can ƙasa farkon makogoro daga ɓangaren ciki mun gane da kyau daga na alhamza da ha'un suke fitowa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم shi yasa in za mu kula da kyau kada ainun maftata ya sa ka fitar da alhamza da a mun gane da jagun kowace a yi mata ta haƙiƙi akwai wannan malam buda yake haƙiƙil hamza mun gane da kyau ko a a a a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawwa mun gane sai kuma ha'un همازٍ مشاء بنميم ها ها ها kada mutum ya ce hammazin masha'in saboda ba ha'un ba ne ha'un ne ha'un ne mafitarsu ba ɗaya ba ce mun gane kyau ha'un ƙasa yake da ha'un ha'un shi a tsakiya yake shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba to amma ha'un shi a ƙasa yake mafitarsu ɗaya da shi da ita da al- da shi da alhamza To sai kuma wa ya kharuju wa huma a- wa huma alhamzatu wal ha'u ko to sai kuma as-su'alu thalith Ah, as-su'al mal makhraju thalith wace ce mafita ta uku wa kam harfan yakhruju minhu sannan kuma harufa guda nawa suke fitowa daga mafita ta uku al-jawab amsa al-makhraju thalithu wasatul halqi wa yakhruju minhu harfan wato mafita ta uku shine tsakiyar harshe a tsakiyar makogoro harufa guda biyu ne suke fitowa daga nan wa huma al'ayin wal ha al muhmalatan wato sune akwai al'ayin akwai alha ayilikawa da ha sabe koma baya ko ha karami harufa guda biyu ne sune alha'u da al'ayin al muhmalatan wanda suke marasa ɗabi wanda kowanne daga cikin su ba shi da ɗa idan aka ce al'ayin to in aka ce al-mu'jama ya koma al-huwain kenan al-ha idan aka ce al-mu'jama ya koma al-kha yawwa mun gane da kyau ko al-muhmal shine wanda yake abun bari empty ba dora mai komai a saman shi ba ba shi da da na'am shine ayin kenan amma yatasaalun عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ما قال لك أبو؟ حميم حميم يوا أيوم جي عين بارك الله فيكم نعم السؤال tambaya ta gaba mal makhrajur rabi'u wa kam harfan yakhruju minhu wace ce mafita ta hudu sannan kuma haruffa guda nawa ne suke fitowa daga mafita ta hudu aljawab amsa almakhrajur rabi'u adnal halq mafita ta hudu ita ce mafi kusancin makogoro ga baki mafi kusancin makogoro ga baki ya'ani aqrabahu abinda yake nufi aqrabahu mafi kusanci ga baki kusa wato makogoro farkon makogoro idan zaka biya daga baki zaka saka ruwa daga bakinka yawwa farkon shi mimma ya fama daga abin da yake daf da baki yake bin baki wa ya minhu harfani harufa guda biyu kacal suke fitowa daga nan wa huma al-ghaynu wal kha al-mu'jamatani sune akwai al-ghayn wal kha al-mu'jamatani wanda suke da kwai da a sama mun gane kin gha gha yawwa ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين من غل من غل سوى دوسلي كثا قديش كنا يولا أما ينا دوسلي سما كما غفور غفور عزيز غفور غفور والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم غفور رحيم يا مغاني غا غا غا sai kuma kho kho khabir wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'maluna khabir kho kho kho kho khairan kathira na'am as-su'al tambaya ta gaba mal makhrajul khamis wace ce mafita ta biyar wa kam harfan ya kharuju minhu to yanzu mun gama da mafita ta alhalq dama huruful halq guda shida ne kuma matakin su mafitar su guda uku ce kowace mafita tana da harufa guda biyu kuma dukkanin su in muka kallace su zamu ga huruful izhar ne mun gane da kyau ko al alif al hamza al ha'u al ayn al ha al ghayn al kha dukkanin su na daga cikin huruful wato izharu guda shida yawwala sai kuma tambaya ta gaba za mu shiga baki kenan bal makhrajul khamis wace ce mafita ta biyar wa kam harfan yakhruju minhu sannan kuma harufa guda nawa yake fitowa daga mafita ta biyar al jawab amsa al makhrajul khamis ma baina aqsal lisan wato abin da yake tsakankanin mafi nisan harshe ya'ani abu adahu mafi nisan harshe can yawwara mimma yalil halqa wanda yake daf da makogoro wa ma yuhazihi da abin da yake dabra da shi yake dabranta shi min alhanakil a'la daga hanka ta sama Mm. hanka kenan mun gane yawa daga hanka ta sama wa ya kharuju minhu al-qaf qaf tsawo mai ruwa yana fitowa daga nan mun gane da kyau ko ba za ka ce ka ba ka a wa wa wa wa can za ka je kusan makogoro sai ka faɗe ta nan kuma ya zamanto akwai hanka ta sama wanda sai ya zamanto ya haɗe da ita wa wa wa قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها يوا من قالكم يوا توشينا مفتاح حرفي ديني كوي جفتر وارغنا دشيد كاف kusan mafitarsu guda ɗaya ya da ƙane ne amma tsakanin ba ta zala irin kama a ce irin rirritsa ake ce mai kome ne yauwa da shi da kafin mafitarsu kusan ɗaya ce ya da ƙane ne amma dai ba tazara tsakankaninsu as-su'al tambaya mal makhraju sadis wa kam harfan yakhruju minhu wace ce mafita ta shida sannan kuma harufa guda nawa yake fitowa daga nan aljawab amsa al-makhraju sadis mafita ta shida aqsal lisani min asfali makhrajil qafi qalilan wato mafita ta shida shine mafi can nisan harshe dai ƙasa da mafital ɗau mai ruwa kaɗan ba da yawa ba wa ma yalihi min alhanakil a'la da abin da yake kusa da shi na hanka wanda take ta sama wa yakhruju minhu alkafu faqad harfi ɗaya yake fitowa daga nan shi ma shine kafun shi kaɗai ka ka ka ka daga can zaka fitar da shi ba zaka ce ka ba ka ka ka كان الناس أمة واحدة كم تركوا من جنات وعيون وكان الله شاكرا عليما من جانبه يوا السؤال تنبيه ما المخرج السابع وكم حرفا يخرج منه wacece mafita ta bakwai sannan kuma harufa guda nawa suke fitowa daga mafita ta bakwai aljawab amsa al-makhraj as-sabi wasatul lisan tsakiyar harshe tsakiyar harshe kenan bainahu wa baina wa baina wasati al-hanakil a'la wato tsakankanin tsakiyar harshe da kuma tsakiyar hanka ta sama wa ya minhu thalathatu ahrufin harufa guda uku suke fitowa daga nan mun gane harufa guda uku suke fitowa daga wannan gunin daga wasadul halq da kuma wato wasdu alhanakil a'la sune aljim ashin alya aljim jim jim jim na maɗi maji yawwa yawwa jim jim jim jim jim na yawwa yawwa mala ibrahim barakallahu shuk jim jim جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام سيكون الشين الشين أجي حروف التفشي كنا أجي أكوي أكوي وأسوها ديوا الشين الشين سيأنتك أشد جوهر yanzu ina ga da kalibu da yake ta attafashi ashin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shin shakiran li an'umi shar'a lakum min ad-din kuri na kan shinin guda biyu na dama shakiran da shar'a lakum min ad-din yawa sai kuma al-ya' يا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم yawwala waɗannan su ne harufa guda uku wanda suke fitowa daga wato wasaɗul lisan na kenan wasaɗul halq muna da harufa guda biyu wasdul lisan muna da harufa guda uku yawwa mun gane da kyau ku dalla Allah tambaya za ta iya fita za ta iya zawa akan haka a kawo mana harufa harufan da suke fitowa daga wasdul halq da kuma harufan da suke fitowa daga wasdu al-lisan a gaya mana su ya kuma na'am as-su'al tambaya mal makhraju thamin wace ce mafita ta takwas wa kam harfan yakhruju minhu harufa nawa suke fitowa harafi nawa yake fitowa daga mafita ta takwas aljawab amsa almakhraju thamin mafita ta takwas min awwali hafatin lisan daga farkon tsinin harshe gefen harshe na nan ko nan tsini gefe na dama ko na hagu wa ma yalihi da abin da yake daf da shi yake kusan shi min al-adras na tarakuna tarakuna matamna kenan eh an san su ko tarakuna wanda da su ne ake kwankwala kashi eh kashi in ba shi da kwari sosai kenan amma yana da kwashi dai eh dai wato a a daki juna Eh, da karshe hakorin ya kama ciwo kuma min al-janibil aisari na bangaren wato hagun daga na ake fitar da badun badun yawancin masu fitar da shi suna fitar da shi ne daga wannan bangaren amma ana samun nasu ya fitar da shi daga nan shi saboda dama yana daga cikin eh eh harafin da ya fi kowane harafi wahala wajen fitarwa shi ne badun shi yasa za a gani yawanci musamman ma waɗansu za ka ji suna karatu gairil magadubi alayhim wala dalin za ka jance wala dalin dalun kawai ake kusanyi an gane yana daga cikin harufan da sun fi kowane harafi wahala fita yadda ya kamata akwai malaman da suke ganin cewa cikin larabawa ɗin ma ba wanda ya iya fadar badun in ban da ma'aiki eh shi shi kadai ne ya iya faɗar shi na'am saboda shi dama a yi magana a kan shi waɗansu sun ce daga minal janibin aisar ɓangaren nan kenan hagun wa in kuntum min qablihi lamina dallin da da da da da da wannan ɓangaren kenan yawanci daga na ake fitar da shi to kuma akwai kuma wanda suke fitar da shi daga al'aiman daga dama do do do amma yana da wahala a gurin a guri na ni gaskiya yana da wahala yawanci eh eh akwai kuma wanda su kuma suna fitar da shi ne daga tsakiya Mm, akwai masu fitar da shi daga tsakiya yasa dodun do do do do baka bada ba wannan bangaren baka bada ba wannan bangaren amma dai an ce an je don din ya fito mun gane da kyau ko wato shi yasa ake cewa larabci lugatu dod saboda shi ya fi kowanne matsala na mun gane da kyau la'alla shi yasa ake faɗa mashi haka nan wa yakhruju minhu ad-dad dadun yana fitowa daga nan ضا ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب ضرب لكم مثلا من أنفسكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا من قال السؤال tambaya mal makhraju tasi'u wa kam harfan yakhruju minhu wace ce mafita ta tara sannan kuma harafi nawa yake fitowa daga mafita ta tara aljawab amsa al makhraju tasi'u mafita ta tara min hafatil lisan daga gefen harshe nan ko nan kamar yadda muka faɗa da min adnahu amma kuma ɓangaren ƙasa ba sama sosai za ka yi ba ila muntaha barafihi hal ya zuwa ƙarshen tsinin harshen nan nan kuma shi ne tsinin harshe ko yawa to hal ya zuwa ƙarshen shi wa ma bainahuma da abin da yake tsakankaninsu daga nan in zuwa nan wa baina ma yalihi da tsakankanin abin da yake biye da shi min alhanakil a'la daga hanka ta sama wa yakhruju minhu allam lam lam lam eh wala an gane ko daga nan lamu ne yake fitowa kar ka sa shi can ciki kuma kar ka huddo shi kar ka ce lam in kai hude shi daga nan kai kai kuskure sai zama ta an samu wani dan kaso daga nan mun gane je ko لام لام لام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يوه السؤال تنبيه ما المخرج العاشر وما يخرج منه wace ce mafita ta goma sannan kuma harufa nawa ne suke fitowa daga mafita ta goma aljawab amsa almakhrajul ashir mafita ta goma min qarashil lisan daga tsinin harshe na asfalan lami qalilan kasan lamun kaɗan shi yasa dama da allam da annun waɗansu suna ganin mafitarsu guda ɗaya wa ya khruju minhu nun nunun t- suna tana fitowa daga nan nun nun nun ita ba za ka kata nan ba amma kuma dab da nan kin za ka faɗe ta nan mun gane da shi ko nun nun wal qalami wa ma yasdurun mun gane da shi ko الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح نعم سيتشاركوا أنا أقول مخارج رأس يا جماعة نعم المخرج الحادي عشرة ما المخرج الحادي عشرة وتيتي مفتاة قوم الشادية wa ma ya kharuju minhu sannan kuma harafi nawa yake fitowa daga wannan mafita ta sha ɗaya aljawab amsa almakharajul hadi ashara mafita ta goma sha ɗaya malam hadi ashara kenan go min makharajin nun daga mafita ta nunun illa annahu aqrabu sai dai cewa haƙiƙa wannan mafita ta sha ɗaya ita ce mafi shiga ai adkhalu ila zaharil lisan ita ce mafi shiga zuwa ga bayan harshe nan tana shigowa cikin harshe nan bayan harshe nan mun gane yawwara wa yakhruju minhu arra arra arra arra arra arra mun gane da ke ko ra ra ra ra ra za mu ga cewa ita kusan mafitar su ɗaya da nuna sai dai ita ta ɗan shigo kaɗan arra ra ra ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم را را رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أنغانيكو يولا السؤال تنبيه تقبأ ما المخرج الثاني عشر وما يخرج منه وتيتي مفتا تقوم شابيو sannan kuma harufa nawa ne suke fitowa daga nan wani harafi ne yake fitowa daga mafita ta goma sha biyu aljawab amsa almakhraju thani ashara mafita ta goma sha biyu min ƙarafin lisan daga tsinin harshe nan An gane ko? No. Yawwara. Ma usuli sanayar uliya tare da gindin haƙora biyu na gaba na sama. A nan, nan kenan. An gane ko? Gindinsu. Musa'adan halin kasancewar shi mai karatun yana mai hawa Ah, yana abin haudawa wannan harshen kenan ila jihatil hanakil a'la zuwa ga ɓangaren hanka ta sama ويخرج منه ثلاثة أحرف الطاء طاء طاء wato nan za ka ɗora shi cikin gindin wato haƙoranka ba ba nan farkon ba gindin su can gindin yawa eh a الضاء الضاء الضاء الضاء الضاء نعم ايه ايوه الضاء الضاء نعم ايوه الضاء ضاها ضاها sai kuma addal dal dal saboda shi da'un yana daga cikin huruful idbaq mun gane ce ko dal da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam yawwa sai kuma atta atta atta atta atta تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك تبارك تبارك ت ت ت نعم ها ta yi iska da yawa mama ne eh ta yi iska da yawa Eh, wannan kamar tsawon ce ta ta ta a ta yawa na Mm. Mm, kada a fitar da ita da iska sosai ana fitar da ita da iska sosai zai ta bada ko tsawon ko na makamancinsa na ta ta ta ta ta na Mm. na eh ba ta ba wannan ya ba haushe kai kuwa amma ba haushe ne asalin ka kai kuwa Mm? Na'am? Na'am. Ba haushin maraɗi ko? Ba haushin maraɗi ya shuka daban ne da sauran hausawa ko? Na'am. Yawwara. As-su'al tambaya mal makhraju thalitha ashara wace ce mafita ta goma sha uku wa ma yakhruju minhu sannan kuma wani harafi ne yake fitowa daga mafita ta goma sha uku ko waɗansu haruffa ne suke fitowa daga mafita ta goma sha uku aljawab amsa المخرج الثالث عشر مفتات قوم شاؤكو من بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى wato tsakankanin tsinin harshe gefe nan kuma sama da athanayil ulya wato haƙura guda biyu na sama kenan wasu fula da kuma na ƙasa ويخرج منه الصاد الصاد الصاد الصاد والزاي والسين مغان جاكو صاد صاد صاد والقرآن ذي الذكر سأزاي زين للناس حب الشهوات من النساء زو زازي يو زو زازي يكما السين سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وتسمى حروف السفير أو حروف السفير وتسمى حروف السفير معناه وتسمى هذه الحروف حروف السفير wato ana cewa waɗannan harufan ana ce musu harufa safir harufa na sauloƙi wato harufan da lokacin da mutum zai faɗe su zai kamar hitu amma ba zai ka yi hitan ba mun gane kin sa za ka ji sai za wani yana ka za ka je sa aka je wajen sadun eh yawan malik eh za ka ji dama yawanci inda za karatu ne na gida haka za ka sadun kawo kusan hito ake sa Mm, saboda bambancin shi da shi- da sinin kenan a bambanta shi da kyau sai ka ji imana صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق أول من قال جزء أيوة مالك الأمر ده نعم نعم مم. كان صاد صا صا صا سين سين zai saboda shi sadun ya fi su cika saboda yana daga cikin huruful isila kuma gashi yana daga cikin huruful itbaq sannan kuma sinun zayun yawwala wannan ana ce musu huruful safir kamar da muka faɗa to sai kuma mafita ta goma sha sha hudu ko mal makhrajur rabi'a ashara wa ma yakhruju minhu wace ce mafita ta goma sha hudu sannan kuma me yake fitowa daga nan kaga ina gani harshe kusan mafita goma ciccifi gare shi tun daga mafita ta ɗaya zuwa ta hudu bakin nan da aka kama tun daga ta biyar har zuwa ta sha hudu duka daga baki ake fitarwa a ce daga nan a baka kakale kakale bakin nan da ka gani ba magana ka da ake da shi ba eh akwai abubuwa da yawa akwai sirra a cikin shi eh shi yasa a samu yana da ta cewa kenan eh mana mutum da baya magana kaga yana da kai usuri kenan kamar da maka hadisi al-aswad ibn sarid azu المخرج المخرج الرابع عشر من طرف اللسان wato mafita ta goma sha hudu shine min tarafin lisan wato daga gefen harshe wa atrafis sanaya daga tsinin harshe wa atrafis sanaya uliya da kuma tsinin haƙora guda biyu na sama tsinin su tsini ba usul ba nasu wa yakhruju minhu adha adha adha nan da kuma nan ake haɗawa. sai a fitar da waɗannan harufa. Za, za, za, za. Zadi kenan da Hausa ko? Yawwa, za'un, za'un, za'un, za'un. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا يوا سيكون منه الثاء الثاء الثاء ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فا فا فا فا فا نعم نعم نعم نعم آه، أمم. sai a kula da kyau sai kuma azal ba dalun bace na mu dalun yego ba dalun bace dalun maftata mun huce ta a ba dalun yan unsu ba'un ce ta ba'un da ta'un da sa- da da dalun maftar su da eh wannan ita dalun dalun ai ita maftar su da da da ba'un Mm, ba'un ta'un dalun maftar su da na'am Mm. eh wani ne ce da sa sa sod sod sod sod ba za ka danne su ba sod sod sod sod na'am sin sin sin zai zai wanda ne ce za haƙura ya da za ku yi rikici da su anya hmm? ya harshe baya fito dama sod sod صاد والقرآن ذي الذكر نعم هذا مجد هذا مجد kala ka mana burokin amma a a ba haka ake faɗa shi ba na'am Mm. na'am salama da kuka dawo mu baya na'am a a sa sa sa sad sad sad sad sad sad na'am na'am na'am da dama Yawwa. na'am sinun ma نعم نعم سين نعم نعم نعم سيكما نعم مم. ياسين والقرآن الحكيم الله أكبر أكوني دكتة جامعة ياسين والقرآن المبين الله أكبر نعم to sai kuma zal zal za za za za za za kala aka burara ta ko kaɗan za zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum yawwa السؤال تنبيه ما المخرج الخامس عشر وتيتي مفتاة قوم شابير وما يخرج منه سننكم حرف نوس كفتوا دق مفتاة قوم شابير الجواب أمسى المخرج الخامس عشر مفتاة قوم شابير من باطن الشفة السفلى دقتكن labban baki na ƙasa daga cikin leɓen baki na ƙasa wannan kenan dimbarin baki guda biyu ko na sama da ƙasa to na ƙasa daga nan ma'a turafi as-sanayil ulya tare da tsinin haƙora biyu na sama wa yakhruju minhu alfa fa nan an gane da jago nan shine adama cikin shigo yawa da kuma nan fa fa fa fa yawa fala tuzakku anfusakum fa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun yawa na'am fawon kaɗai take fitowa daga nan السؤال تنبيه تكسدا كرشي ما المخرج السادس عشر وما يخرج منه وتيتي مفتاة قوم شاشدة sannan kuma waɗansu haruffa ne suke fitowa daga mafita ta goma sha shida aljawab amsa al-makhraju sadisa ashara mafita ta goma sha shida huwa ma baina shafatain shine abin da yake tsakankanin dimbarin baki guda biyu labban baki guda biyu na sama da na ƙasa wa yakhruju minhu alwaw wal ba wawun da ba'un suke fitowa wa a waga shi kenan ba a haɗe shi kenan in gane da kyau ba ba ba ba ba wa mun gane yau eh eh ba wa Mm, shi wawun buɗa shi za a yi ba ku sai a yi a haɗe shi Mm. wal mim da kuma mimun mim ba wa mim tau ya ce illa an tajwidi kenan illa annal wawa bin fitahihima sai dai cewa wawun lokacin da mutum zai faɗe shi zai faɗe shi ne ta hanyar buɗa labban bakin guda biyu wa wa mun gane jago wa man yaqanut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan wa wala tujadilu ahlal kitab ولقد وصلنا لهم القول وقال الذين لا يرجون وا وا قال ده جو sai kuma walba walmim bin ɗibaɗihima to da ba'un da mimun su kuma haɗewa labban ake mun gane lokacin da za ka faɗa براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين باء براءة براءة باء باء بلاك تو أي دام إن ذاك بديت معك ذاك فدا eh, ba ba ba ba ba za ka kumbura ta ba kuma ko kada ba a kumbura ta saboda tana daga cikin huruful istifal kala ka ce bara'atu a ba bara'atun min Allah sai kuma mimun من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد السؤال tambaya ta ƙarshe Allahu akbar wai duka makharaj din mun kare shi eh to da Allah ayi hakuri dai ba ayi karatu ba ciki kenan ko ba ayi ba ayi ba bayani sosai mal makharaju sabi'a ashara wa ma yakhruju minhu wace ce mafita ta goma sha bakwai sannan kuma wani harafi ne yake fitowa daga mafita ta goma sha bakwai ta ƙarshe aljawab amsa al makharaju sabi'a ashara mafita ta goma sha bakwai shine alkhaishu karan hanci wa huwa aqsal anfi shine mafi nisan hanci nan kenan wa yakhruju minhu ahruful ghunnati harufa na gunna daga nan suke dannowa su ma daga nan suke fitowa wa hiya nunu sakina wat tanwin wato su ne akwai annunu sakina wa tanwini dama waɗannan su ne huruful gunna hala idghamihima bi gunnatin wa ikhfa'ima wal mimu wan nunul mushaddadatan da kuma mimun da kuma annun waɗanda suke da kai ƙarfi tunda yana ga mai wannan yayi bayani akan su ko mai tufa wa gunna mimun thumma nunun shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada yawwara waɗannan su ne harufa na gunna da tanwini da annunu sakina lokacin da za ka yi musu idghami bi gunna irin idgham naqis kenan ko ba idgham kamil ba sannan kuma lokacin da za ka yi ikhfa'i harufan nan guda goma sha biyar da malam ya kawo su na ikhfa'i yawwa ya yake cada sif da tsana kam ja da shakhsun قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما wannan sune harufa guda goma sha biyar na ikhfa'i to lokacin da zaka faɗi tanwini ko zaka yi nuno zaka yi ikhfa'in nuno sakina to zaka tabbatar mata da gunna ne daga nan zaka fitar da ita sai kuma al-mim wa nun al-mushaddada tani thumma dana fatadalla ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة أوى سيكم النون من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أول هكذا متفلس wannan su ne makharjul huruf guda goma sha bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu iko wajen karantar su ga baki daya dokan su a zama daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin daidai da muka yi na alada abinda muka yi na kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
Hello.